cewa to yadda shawara ta afku in ya ga ya sake ta sai ya bata ya huta da cewa sai ya rubuta tun da ya riga ya rubuta ya ajiye in kuma ya ga ba zai sake ta ba shi kenan da wannan halin yana da damar ya fasa batan ya zama bata saku ba ke kai hannun matar ita ta matar ta saku ko da ta kai hannunta ne ba da niyyarsa ba ko da ta kai hannunta ne ba da niyyarsa ba kamar ya ajiye ita kuma sai ta bincika ta gani to da zarar ta ga cewa ya rubuta ya sake ta saki ya auku ko da shi san da ya rubuta ya rubuta yana shawara ne ya rubuta yana da niyyar sakin ya ba idan takarda ta kai hannun matar ko hannun waliyanta to a sannan sakin ya lubunce masa da a ce mutum walau a kada talaka da a ce mutum mai mace zai kudirce cewa lalle matan nan ta su sakinta zai yi a zuciyarsa jaziman yana mai yanke yana mai yanke cewa lalle kamshi zuciyarsa ya gama shawara a zuciya cewa lalle matan nan abin da ya rage kawai ya sake ta ba tare da kai kawo ba ruwaya biyu matabbaciya ce a masaba a cikin yalla saki zai afu gare shi da zarar haka ko ko saki ba zai afu ba gare shi to aka samu ruwaya biyu a masaba ruwaya ta farko ta ce a to tun da aiki dai ai ana isnaniya ne an ce al'amalu bin niyyati saki ko ai aiki ne to tun da yake yayi niyya ai aiki kenan matar ta sako da ya ruwaya ko ta ce a'a saki kan ai ne ɗaya daga cikin rukuninsa shine lafazi da sakin ko abin da yake ya tsaya matsayin lafazi to tun da shi ba a samu lafazin ba daga gare shi ba a samu abin da yake ya tsaya matsayin lafazi ba ai saki ba zai afku ba kenan shi yasa akwai ruwaya biyu a ɗaya ruwaya da ya duban cewa ai niyya ita ce babban rukuni na aiki ɗaya ruwaya ko cewa to ai shi saki yana da rukunai wanda ɗaya daga cikin rukunan shine lafazi da sakin ko abin da yake ya tsaya matsayin lafazi to shi ko ba a samu haka ba daga gare shi ashe kenan kamar wanda yake zai yi rufi ne da bango daya kaga bango daya ai ba a yi rufe a kansa saki mako ba zai yi ba kenan a zarar niyya ta zuci tunda ba a samu sauran rukunan ba
wala ya juzu an yi tasawwadar rajulun mar'atan bai halatta ba mutum ya auri mace domin ya halatta ta ga wanda ya sake ta saki uku wani ya saki mace saki uku wani ya aure ta don ya sake ta shi wancan wanda da ya sake ta sake ukun ya samu ya sake aurenta to haka bai halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wanda yake auren mace wadda aka saki saki uku don ya halatta ta ga wanda ya sake ta la'ana rasulahu muhallila wal muhallala lahu ya ba da labari cewa ubangiji ya la'anci mai auren mace don ya halatta ta ga wanda ya sake ta sake uku da shi kansa wanda ake auren matar don a halatta ta gare shi yuhilluha wala yuhilluha zalika wannan baya halatta ta wannan kuma ko da ya afku auren ɓatacce ne bai mai da ita ta halatta ga shi wancan wanda ya sake ta saki ukun ba ba dama ta koma gidansa ba dama ya sake aurenta amma malamai suka ce abin isna a nan shi niyyar mijin wanda ya yi auren ba wai niyyar ita matar ba ita matar da aka aura don ita niyyar ta daman ta auri mutumin nan ne ba wai don ta zauna a gidansa ba tana nufin dai ta samu damar komawa gidan mijinta na da wanda ya sake ta sake uku to wannan bai cutar da auren ba tunda dai ba mijin ne wanda ya aure ta yake da wannan niyyar ba kuma ko da da ita da wanda ya sake ta sake uku suka hada baki cewa tunda yanzu an ce ba dama yake aure ma in ya so ki san yadda zaki ki tayar wa da mijin hankali dole ya sake ki in ya so mu mai da auren mu to ko da haka ne aka yi dai a auren in dai shi wancan wanda ya aure ta ba ruwansa bai san haka ba shi ya aure ta ne da niyyar ya rike ta to idan da ya aure ta ya zama matsalan ta ta masa da hankalin har ya sake ta ta samu ta koma gidan wancan mijin nata ta samu shi wancan mijin nata ya sake auren ta wanda niyyar ta ita bai cuci auren ba tunda shi wannan mijin duk ta masa da hankalin in yake bai sake ta ba ai bata saku ba sakin a hannunsa yake shi yasa aka ce ita niyyar ta ba a isna da ita kuma aure ai wani abu ne akwai wasu asirai da yawa a cikin aure ta yi ita da take ganin cewa to in ta je gidansa kokari za ta yi lalle sai ya sake ta ta je kuma ta kasa kokar ta zauna dole ta zauna dole to
ويطلق قبل البناء
ana ɓata wannan auren idan ya afku ko kafin matar ta tare ne ko ma ba to sai a gaggauta ɓata shi ba ma za a ce to a tunda daman ya ce ba sakinta zai yi ya aure ta ne don ya sake ta ba za a kyale shi a'a sai a gaggauta sakin domin shi kansa ta yi ya sauya ra'ayi shi kansa wanda ya auri matar da nufin cewa ya sake ta dan ta koma gidan mijinta na da ta yi kuma in ta zo ya sauya ra'ayi ya ce mama zai sake ta to amma duk da haka dai auren bai ba za a ɓata auren ne ko da ya ce shi rike ta zai ya yarda ya rike ta to auren dai ɓatacce ne to وإن كتب بعده idan an ɓata auren kafin ta tare to shi kenan ba sadaki ko da rubu dinarin ko da rabin sadaki ba za a bata ba ko da rabin sadaki ba za a bata ba amma idan ya zamo sai bayan da ta tare aka gano aka ɓata auren فلا على المسمى to za a bata sadakin da aka ambata cewa an yanka mata eh sai a ba wato ta cancanci sadakin an riga an biya ta shi kenan mijin ba shi da dama ya ce ta dawo masa to da kayansa tunda an ce auren batacce ne a ta ci sadakin da aka yanka za a bata
ومن طلق امرأته Wa- wanda ya saki matarsa saki uku لم تحل له بملك ba ta halatta gare shi ta fuskar ya siye ta idan baiwa ce don ya siye ta mutum ne yana auren mace matar da take baiwa sai ya sake ta sakin da yake ba'i to shi kenan sai kuma aka yi nufin siyar da ita to idan ya siye ta ba dama ya ce zai sadaka da ita sai dai idan ya aurar da ita yana da dama ya siye ta amma in ya siya din ba dama kuma ya ce bara ya kulle ta sai dai idan ta auri wani miji idan shi mijin ya sake ta to sannan ya iya yin sadaka da ita shi yasa matar da ya sake ta sake uku ba dama ta ya, ya, ya kusace ta ko da ta fuskar mulki ne wala nikahin ko kuma ta fuskar aure حتى sai تنكح زوجا غيره ko ta auri wani miji daban ba shi ba sai ta auri wani mijin daban ba shi ba to alhamdulillah وما قتل أحد mm. Mm. a a wancan igiyar tana nan wala ya haji musani ma duna salati aure na biyu baya rushe sakin da bai kai saki uku ba in saki ya kai uku shine aure na biyu yake rusa sakin gaba daya in ya sake aurenta yana da cikakken ah, isma uku a kanta amma wanda yake saki ɗaya ya saki matarsa saki ɗaya bai kome da ita ba bai sake aurenta ba ta je ta yi wani auren to in ta fito yanzu in yi aure ta saura ismarsa biyu a kanta haka nan in ya sake ta saki biyu ta je ta yi aure sannan kuma sai aka sake ta ya sake aurenta saura ismarsa ɗaya kawai a kanta Eh, saki aure na biyu baya rusa isa sakin da bai kai uku ba sai in saki ya kai uku shine aure na biyu yake rusawa kinaya ta sake ta kashi biyu an fada cewa hanyoyin da ake an bi a yi saki mace dangane da fada iri biyu ne akwai sarihi akwai kuma kinaya to ita kanta kinayar ta kaskashi biyu akwai wadda take zahira a cikin saki wadda yake a fili abin da ake nufi da ita saki ce ko da yake a ciki ba a amfani da lafazin saki ba akwai kuma wadda take hikimali wadda take ɗaukan ma'ana biyu ɗaya daga cikin ma'anonin saki ɗaya ko ma'anar ba saki ba to wannan ita ce kinaya wadda take mutamila kinaya wadda take zahira a cikin saki lafazin da yake akan yi amfani da shi wajen saki wanda yake wato a cikinsa ba lafazin saki ba lafazin saki ko ta gaga amma kuma yana nuna saki a fili kamar mutum ya ce da matarsa an fi hali ya tunke mawakunciya ce ke yanzu kan ba ƙarƙashin kowa kike ba ko kuma ce makuɓuciya ce to duk wannan zahiri ne kinaya ce wadda take zahira a cikin saki ita kinaya wadda take zahira kamar lafazin saki ne wanda tsantsa a cikin sakin dangane da cewa shi wanda ya yi amfani da ita a haƙƙin matarsa ba za a karɓi da awarsa ba in yace ba wai yana nufin ya sake ka ba in yace da yace mata ke kan yanzu ba karkashin kowa kike ba yace ba wai yana nufin ya sake ka ba ba wai yana nufin saki bane ba za a karɓi da awarsa ba wanda kake mai ikimali kuwa kamar mislus habi kamar is habi tafi ko tafi gidanku ko koma wajen mutanenki da irin wannan kinaya ce ta saki wadda take tana ihtimali tana ihtimalin cewa yana nufin ya sake ta tana ihtimalin cewa irin abubuwan da take masa ba zai ke jurewa ba ba wai yana nufin ya sake ta ba to ko in sarki ki tafi ana karɓar da awarsa in yace ba wai yana nufin saki ba hakanan kuma in yace sakin nema sai a karɓi da awarsa a cikin adadin sakin yana nufin ya sake ta saki ɗaya ko saki biyu ko saki uku duk yadda yake haka yake nufi za a yadda daga gare shi idan ya dawo cewa ya nufi saki da ya amfani da wannan kalmomin zance mashuri cewa ba ya zamowa saki wato amma abin da yake tsayawa matsayin lafazi nau'o'i daban-daban ne a ishara tana daga abin da yake tsayawa matsayin lafazi ya nuni ya nuna mata kamar wanda yake daidai wanda baya iya magana ya nuna mata cewa ya sake ta ba wani abu tsakaninsu da ita to wannan ba lafazi ba ne amma ya tsaya matsayin lafazin to baya can falmashuru an tukuba annahu yakunu fa in da'a iradata talaqi in yi da'awar nufin saki falmashuru zance mashuri annahu yakunu talaqan cewa zai zamo saki to annahu ya kunu dalakan cewa zai zamo saki wato za a yadda cewa sakin ne ba sai ya yi amfani da wani sabon lafazi ba haka shine mashuri to amma abin da yake tsayawa matsayin lafazi abu ne da nau'o'i ne iri daban-daban nuni mai fahimtarwa tana daga abin da yake tsayawa matsayin lafazi ita bar isna ce daga wanda yake daidai a cikin saki wanda baya iya magana to idan ya nuna matarsa saki ta saku rubuta saki yana daga abin da yake tsayawa matsayin yin lafazi da sakin ko da daga wanda yake yana da iko ne bisa ya faɗa ya furici da bakinsa amma sai ya rubuta to shi ma wannan rubutawa tasa za a ɗauke ta cewa saki ne in ya rubuta littafi ya rubuta takarda da cewa ya saki matarsa alhali yana da yin niyya ya ke bisa sakin matar tasa to abin da ya rubuta ya afku a kansa ko da takaddar ba ta sadu da matar ba ko waliyanta da zarar ya rubuta da ya zama ya rubuta yana mai niyya ya ke cewa ya saki matar to ko da takaddar ba ta sadu da matar ba ko waliyanta sakin ya afku gare shi cewa bai ba ta takaddar ba ko bai ba waliyanta ba ba wai ya kore sakin ba sakin yana nan ya afku gare shi in ko ya rubuta saki alhali ba yana mai nufin yanke ba cewa lalle ya saki matar ya samu ya dawo da takaddar muddin takaddar ba ta kai hannun matar ba amma in ta riga ta kai hannun matar ba dama ya dawo da ita saki ya afku ko da san da ya rubuta ya rubuta yana shawara ne cewa ko ya sake ta ko kai ya sake ta amma kuma sai ya rubuta masa cewa to yanda shawara ta afku in ya ga ya sake ta sai ya bata ya huta da cewa sai ya rubuta yanda ya riga ya rubuta ya ajiye kuma ya ga ba zai sake ta ba shikenan ta wannan halin yana da damar ya fasa batan ya zama bata saku ba kenan amma fa muddin takardar bata kai hannun matar ba in ta kai hannun matar ta saku ko da ta kai hannunta ne ba da niyyarsa ba ko da ta kai hannunta ne ba da niyyarsa ba kamar ya ajiye ita kuma sai ta bincika ta gani to da zarar ta ga cewa ya rubuta ya sake ta saki ya abu ko da shi san da ya rubuta ya rubuta yana shawara ne ba ya rubuta yana mai niyyar sakin yanke ba idan takardar ta kai hannun matar ko hannun waliyanta to a sannan sakin ya lubunce masa da a ce mutum walau a kadar talaka da a ce mutum ne mace zai kudurce cewa lalle matan nan tasa sakinta zai yi a zuciyarsa jaziman yana mai yanke yana mai yanke cewa lalle kamshi zuciyarsa ya gama shawara a zuciya cewa lalle matan nan abin da ya rage kawai ya sake ta ba tare da kai kawo ba ruwaya biyu matabbaciya ce a masaba a cikin yalla saki zai afku gare shi da zarar haka ko ko saki ba zai afku ba gare shi to aka samu ruwaya biyu a masaba ruwaya ta farko ta ce to tun da aiki dai ai ana isnaniya ne an ce al'amalu bin niyyati saki ko ai aiki ne to tun da yake yayi niyya ai aiki kenan matar ta sako yayi ruwaya ko ta ce a'a saki kan ai yana da rukunai ɗaya daga cikin rukuninsa shine lafazi da sakin ko abin da yake ya tsaya matsayin lafazi to tun da shi ba a samu lafazin ba daga gare shi ba a samu abin da yake ya tsaya matsayin lafazi ba ai saki ba zai afku ba kenan shi yasa akwai ruwaya biyu a masaba ɗaya ruwaya ɗaya duban cewa ai niyya ita ce babban rukuni na aiki ɗaya ruwaya ko cewa to ai shi saki yana da rukunai wanda ɗaya daga cikin rukunan shine lafazi da sakin ko abin da yake ya tsaya matsayin lafazi to shi ko ba a samu haka ba daga gare shi ashe kenan kamar wanda yake zai yi rufi ne da bango daya kaga bango daya ai ba a yi rufi a kansa saki mako ba zai yi ba kenan a zarar niyya ta zuci tunda ba a samu sauran rukunan ba
ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة bai halatta ba mutum ya auri mace إلا حال من طلقها ثلاثا domin ya halatta ta ga wanda ya sake ta saki uku wani ya saki mace saki uku wani ya aure ta don ya sake ta shi wancan wanda za a sake ta sake ukun ya samu ya sake aurenta to haka bai halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wanda yake auren mace wadda aka saki saki uku don ya halatta ta ga wanda ya sake ta la'ana rasulahu muhallila wal muhallala lahu ya ba da labari cewa ubangiji ya la'anci mai auren mace don ya halatta ta ga wanda ya sake ta sake uku da shi kansa wanda ake auren matar don a halatta ta gare shi
ولا يحل ذا- ولا يحل yuhilluha wala yuhilluha zalika wannan baya halatta ta wannan kuma ko da ya afku auren fatacce ne bai mai da ita ta halatta ga shi wancan wanda ya sake ta saki ukun ba Ehem, ba dama ta koma gidansa ba dama ya sake aurenta amma malamai ta ce abin isna a nan shi niyyar mijin wanda ya auren ba wai niyyar ita matar ba ita matar da aka aura don ita niyyar ta daman ta auri mutumin nan ne ba wai don ta zauna a gidansa ba tana nufin ne ta samu damar komawa gidan mijinta na da wanda ya sake ta sake uku to wannan bai cutar da auren ba tunda dai ba mijin ne wanda ya aure ta yake da wannan niyyar ba kuma ko da da ita da wanda ya sake ta sake ukun suka haɗa baki cewa tunda yanzu an ce ba dama sake auren ki ki je ki aure mu in ya so ki san yadda za ki ki tayar wa da mijin hankali dole ya sake ki in ya so mu mai da auren mu to ko da haka ne aka yi dai a auren in dai shi wancan wanda ya aure ta ba ruwansa bai san haka ba shi ya aure ta ne da niyyar ya rike ta to idan da ya aure ta ya zamo matsalan ta ta masa da hankalin har ya sake ta ta samu ta koma gidan wancan mijin nata ta samu shi wancan mijin nata ya sake auren ta wanda niyyar ta ita bai cuci auren ba tunda shi wannan mijin duk ta masa da hankalin in yake bai sake ta ba ai ba ta saku ba sakin a hannunsa yake shi yasa aka ce ita niyyar ta ba a isna da ita kuma aure ai wani abu ne akwai wasu asirai da yawa a cikin aure ta yi ita da take ganin cewa to in ta je gidansa kokari za ta lalle sai ya sake ta ta je kuma ta kasa kokar ta zauna dole ta zauna dole to ana ɓata wannan auren idan ya afku ko kafin matar ta tare ne ko ma bayan ta tare ko da bayan ta tare ne aka gano cewa an shirya ne to sai a gaggauta ɓata shi ba ma za a ce to ai tunda daman ya ce ba sakin ta zai yi ya aure ta ne don ya sake ta ba za a kyale shi a'a sai a gaggauta sakin domin shi kansa ta yi ya sauya ra'ayi shi kansa wanda ya auri matar da nufin cewa ya sake ta dan ta koma gidan mijinta na da ta yi kuma in ta zo ya sauya ra'ayi ya ce mama zai sake ta to amma duk da haka dai auren bai ba za a ɓata auren ne ko da ya ce shi rike ta zai ya yadda ya rike ta to auren dai ɓatacce ne to idan an ɓata auren kafin ta tare to shi kenan ba sadaki ko da rubu dinarin ko da rabin sadaki ba za a bata ba ko da rabin sadaki ba za a bata ba amma idan ya zamo sai bayan da ta tare aka gano aka bata auren to za a bata sadakin da aka ambata cewa an yanka mata yanzu sai a ba wato ta cancanci sadakin an riga an biya ta shi kenan mijin ba shi da dama ya ce ta dawo masa to da kayansa tunda an ce auren batacce ne a ta ci sadakin da aka yanka za a bata wanda ya saki matarsa saki uku ba ta halatta gare shi ta fuskar ya siye ta idan baiwa ce don ya siye ta mutum ne yana auren mace matar da take baiwa sai sake ta sakin da yake ba'i to shi kenan sai kuma aka yi nufin siyar da ita to idan ya siye ta ba dama ya ce zai sadaka da ita sai dai idan ya aurar da ita yana da dama ya siye ta amma in ya siya din ba dama kuma ya ce bara ya kulle ta sai dai idan ta auri wani miji idan shi mijin ya sace ta to sannan ya iya yin sadaka da ita shi yasa matar da ya sace ta sake uku ba dama ta ya ya kusace ta ko da ta fuskar mulki ne wala nikahin ko kuma ta fuskar aure sai ko ta auri wani miji daban ba shi ba sai ta auri wani mijin daban ba shi ba to alhamdulillah mm. Mm. a wancan igiyar tana nan wala ya haji musani ma duna salati aure na biyu baya rushe sakin da bai kai saki uku ba in saki ya kai uku shine aure na biyu yake rusa sakin gaba daya in ya sake aurenta yana da cikakken ah, isma uku a kanta amma wanda yake saki ɗaya ya saki matarsa saki ɗaya bai kome da ita ba bai sake aurenta ba ta je ta yi wani auren to in ta fito yanzu in yi aure ta saura ismarsa biyu a kanta haka nan in ya sake ta saki biyu ta je ta yi aure sannan kuma sai aka sake ta ya sake aurenta saura ismarsa ɗaya kawai a kanta Eh, saki aure na biyu baya rusa isa sakin da bai kai uku ba sai in saki ya kai uku shine aure na biyu yake rusawa bismillahir rahmanir rahim to wannan fasali ne على سر رسالتي ya fada a cikin risala wato shehu abdullahi dan abi zaid ya fada a cikin littafin sa risala وله na ga shi wanda yake ya saki matarsa أي المطلق زوجته ai ga wanda yake na ga wanda yake ya saki matarsa arraja'atu ya kome da ita ya samu ya dawo da ita Killati ta hiru in dangane da matar da yake take haira ne wadda yake za ta yi idda da tsarki to yana da damar ya kome da ita عالم تدخل في الحيرة الثالثة malam ta da hul muddin ba ta shiga ba fil hairati salisati a cikin haira ta uku muddin dai ba ta shiga a- ba ta fara haira ta uku ba daga sanda ya sake ta an ce da man za a saki mace a sake ta tana cikin tsarki to ya sake ta tana cikin tsarki idan haira ta farko ta zo ta yi tsarki ɗaya kenan idan hairar nan ta biyu ta ɗa- ta farko ta ƙare ta ga wani tsarkin to idan wata haira ta sake zuwa haira ta biyu ta yi tsarki biyu kenan to idan wannan haira ta kare ta ga tsarki na uku to da zarar haira ta zo ta gama iddata mu a wajenmu malikawa da shafi'awa da muka tafi kan cewa ana yin idda ne da tsarki ba da jini ba sabanin hanafiyawa su da suka ce a'a ana yin idda ne da jini suka ce a sannan ma yana da damar ya kone da ita don ta ga jini na uku in dai ba ya ɗauke ba a wajen hanafiyawa yana da damar ya kone da ita tunda a wajen sun ce ma'ana ƙuru'un jinin haira cewa duk wat- duk mace da aka saki za ta yi idda ne da jini uku mu ko muka ce ma'anar ƙuru'un tsarki shi yasa wajen mu da zara ta ga haira ta uku ba dama mijinta wanda ya sake ta ya kome da ita to fa'idar saɓanin kenan
في الحرة a cikin wadda take ya wadda yake ita daman za ta yi idda ne da tsarki uku
أو الثانية في الأمد ko kuma muddin bata shiga a cikin haira ta bi ba fil amati dangane da wadda take baiwa wadda ita za ta yi idda ne da tsarki biyu a wajenmu a wajenmu in baiwa ce matar ta sai sake ta in ta ga haira ta tsarkaka ta sake ganin wata hairar to mu a wajenmu ba shi da damar ya kome da ita domin ta gama iddarta amma a wajen hanafiyawa da suka ce a a yau ga hadisin annabi da ya ce wa iddatu ha ƙar'ani iddar baiwa jini biyu za ta yi ne da jini biyu ai sai ta ga sai wannan jinin ya ƙare in ta in ta ga tsarki sannan ne bai da damar ya kome da ita a wajen hanafiyawa to على الثالثها mai sharhin ta yace littafin risala yana da sharhohi da yawa shi kansa mai iziya sharhi ɗai-ɗai-ɗai har guda takwas sai wa risala daban-daban sharhi daban-daban har guda takwas shi wannan mai iziya ya wa risala Mhm, sharhi har guda takwas ya yi mata wanda kusan wanda yake dab da na tsakiya shi ya fi shuhura shi aka fi sani a nan shi aka fi sani a nan wanda yake da hayyana da hashiyar adawi a kansa ko da hashiyar adawi a kansa to wannan sharhin shine kusan na tsakiya ehin shine kusan na tsakiya akwai wajen guda uku sama da shi akwai kuma wajen guda hudu kasa da shi to di sharohi ne daban-daban da yawa risala to wato tsakanin shine iziya da mai risala da- da nisa Mhm, da ya tafiya domin shi mai ris- eh, mai risala kaga ɗari uku da tamanin da shida yawa fati ko Eh, ɗari uku da tamanin da shida shi ko mai iziya ɗari tara da talatin da tara yawa fati eh shi yasa tsakanin su da wajen shekara ɗari biyar da wani abu kusan eh wajen shekara ɗari biyar ne da wani abu tsakanin su shi wannan mai iziya ya karba a wajen imami suyudi almajirin suyudi ne ko da yake masaba su daban-daban shi suyudi shafi'i ne shi ko wannan mai iziya maliki ne amma dai almajirin sa ne kaga shi malamin nasa ya riga shofati da shekara 28 kenan shi suyudi da ya fati 911 to mai shari'ar risalar yace a raja'atu ko ne miji ya mallake ta abu ne wanda miji ya mallaka kuma wato dangane da kome miji ya mallaki kome ma fiye da yadda ya mallaki aure saboda kaga wadda take masalan bazawara ai ba za a daura aure ba za a daura mata aure ba ko ma wadda take budurwa ce in ba wadda take tana da bai mata jabru ba ba za a mata ba za a daura mata aure ba sai da sarranta ko sai ta yadda ko to amma kome wannan haƙƙi ne na miji da zarar ya ce ya yi kome da matarsa dole aurensa ya koma a kanta kuma akwai wa'yansu gurare da yawa har kamar guda biyar akwai kamar guri biyar da ake cewa mutum ya aure bai da damar ya aure amma in kome ne yana da damar ya kome akwai guri biyar ko akwai maza guda biyar wanda suna da damar su kome da matarsu amma ba su da damar su ɗaura aure kamar matsalan wanda bai da lafiya mutum nan bai da lafiya rashin lafiya da yake ba sassauƙar rashin lafiya ba ce a kwance yake kaga ba dama ya ɗaura aure a sannan saboda za a tunke shi da cewa ko yana son ya shigo da magaji ne kawai amma yana da damar ya kome in ya saki matarsa saki ɗaya ko biyu yana rashin lafiyar nan ya iya cewa ya dawo da ita me yiwa yana neman wadda za a wadda za ta ringa dan ɗebe masa kewa ne a halin rashin lafiya ba za a tunce shi da cewa yana son ya shigo da magaji ne ba tunda ko da haka din ma ne bata gama idda ba ya mutu ai za ta gaje shi za ta gaje shi to haka kuma wanda yake ya harama da haji wanda ya harama da haji ko ya harama da wura ba dama ya ɗaura aure amma yana da damar ya kome da matarsa da can kafin ya harama da hajjin ko ma da harama da hajjin ya saki matarsa to yana da damar ya sannan ya ce ya dawo da ita cikin auren amma ka ga fa ya daura aure ai bai halatta ba mu a masabar mu da masabar shafi'awa ko sai kuma kamar bawa bawa bawa bai da damar ya daura aure sai da izinin mai gidansa in mai gidansa ne masa izini don ya daura aure auren batacce ne amma yana da damar ya kome da matarsa ko mai gidan ya ce bai yadda ba ko mai gidan ya ce ban yadda ka dawo da matan nan da ka saka ba in dai ba sake ɗaura aure ba ne zara kome ne yana da dama sai kuma kamar wanda yake mufallafi mufallafi shi ne wanda yake bashi ya kewaye da dukiyarsa bai da damar ya aure a sannan saboda za a ɗauka yana so ya ƙara ƙwarar waɗanda suke bin sa bashi ne ga ta yanzu ma bai da halin biyan su na kuma ya ce zai wani aure to amma yana da damar ya kome da matarsa sai kuma wanda yake wawa wawa bai da damar ya aure in ya ɗaura aure auren batacce ne sai dai idan waliyinsa ya yadda amma yana da mace ce ya sake ta yana da damar ya kome da ita ko da waliyin ya ce shi bai yadda ba ko da waliyin ya ce bai yadda ba wayannan guda biyar su suna da damar su kome amma ba su da damar yin aure ko yadda can masu shari suke faɗa inda mai mutasar ke cewa yarta ji uman yankihu wa in bika ihramin wanda yake da damar yin aure yana yin kome sai ya kara da cewa kai ko da ma kamar yana cikin harama da hajji ne sai wannan kafin shi ne ya shigar da ragowa guda hudu to da haƙƙi ne da miji ya mallaka a cikin dukkan saki da adadinsa ya tawaya daga saki uku a haƙƙin wanda ya kaɗa dai sakin nan bai kai uku ba to yana da damar ya komi muddin dai ba an yi sakin masa cewa matar za ta ba mijin wani abu don ta fanshi kanta ba wanda wannan shi ake kira hul'u sakin da aka yi shi da hul'u to wannan ba magana komai yanda shi mai risalar yake faɗa wal hulu da alƙatun ba'inatul la raqata fiha hulu saki ne mai nisantawa saki ɗaya ne amma kuma ya nisanta sai dai a sake daura aure amma ba magana komi yana da dama ya daura aure da ita in ya sake daura aure da ita yana da isma biyu tare da ita amma ba dama ya kome da ita
أو لم يكن على وجه المباحة ko kuma bai zama bisa fuskar ya cewa ba cewa tana bin so na haƙi ta ce ta saki haƙin don ya sake ta to shi ma wannan dai kamar kul'u ne domin kamar ta ba shi wannan haƙin nata ne
والفدية da fansa
فإنما كانت له الرجعة abin da yasa aka ce shi miji wanda yake ya yi saki ƙasa da uku in dai ba hulu ba ne ko abin da ya kama da lu'u yana da damar ya kone ما لم تنفرد بالدم a- amma muddin idda ba ta kare ba لأن الحكمة بين الزوجين abin da yasa aka ce yana da damar ya kome domin isma da take tsakanin miji da mace ma'aura biyu لا تنقطع بما دون الثلاث ba ta yankewa da sakin duk da bai kai uku ba sai an samu saki uku ne sannan ta gama yankewa amma saki ɗaya ko saki biyu wannan yana da ba ta gama yankewa ba shi yasa sa iya komawa ba tare da an ɗaura aure ba in dai ba ta riga ta gama idda ba a talaku marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan to بالمرة dangane da wadda take ya
إذا لم يكن معه ابتداء in dai sakin ba fansa tare da shi in dai ba wani abu ta bashi ba
ما لم تنفرد بالدم muddin idda ba ta riga ta kare ba
والرجعة تكون بنية warraj'atu ita kome ta kunu ana yin ta ne bin niyyati da niyya a zuciyarsa ya zama ya yi niyyar dawo da matan nan da ya saka
على قوله tare fa da faɗi tare da faɗi ya zama ya faɗa kuma cewa ya dawo da ita don ya yi niyya kawai bai faɗa ba su za a faɗi hukuncinsa ko kuma ya faɗa ba tare da niyya ba shi ma za a faɗi hukuncinsa أو بالنية أو بالنية دون القول ko kuma da niyyar ba da faɗi ba ashe zarar niyyar ma ba da faɗin ba ta isa masa amma tsakaninsa da Allah to فإنها في نفسه idan ya niyyar kome da matarsa wadda ya saki a zuciyarsa أنه رجعها raja ha cewa shi yayi da yayi kome da ita hakika koman nasa ta inganta tsakaninsa da Allah tsakaninsa da Allah shi yasa da ce zai kusace ta shi da wannan niyyar ba tare da ya buɗe baki da cewa yayi kome da ita ba ba ba za a ce yayi zina ba wajen Allah subhanahu wataala amma ita da bai buɗe baki ya ce yayi kome da ita ba tana da damar ka ki yarda da shi me yasa ba za ki yarda da shi a ya sake ni a to in ya zama ya yi kome da ke ne fa to ai bai faɗa ba bai faɗa ba kaga niyyarsa ba ta wadatar da shi ba kenan a nan tsakaninsa da mutane amma tsakaninsa da Allah ta wadatar da shi to ولو انفرد اللفظ da lafazin ya kaɗaita ya zamo ya faɗa cewa ya yi kome da ita amma a zuciyarsa دون النية bai niyyar kome da ita ba an samu lafazin ba a samu niyya ba فما صحت له lama lama فما صحت له الرجعة da konon bai inganta ba gare shi wannan koman sai ya zamo ɓatacce ne tun da yake a zuciyarsa bai niyya ba an faɗa cewa al'amalu bin niyyati to na aka san na baya kenan inda yake an samu niyya tunda da yanda wannan hadisin ya nuna ai ka ga nuna cewa da man da aiki in an samu niyya zai zamo ana isna da shi amma a nan tunda yake ba niyyar sai lafazin shi yasa ba a yi isna da shi ba
فيما بينه وبين الله Tak.
تعالى
Eh? a shaidarwa shi kuma za a yi maganar sa nan gaba wato akwai sabani mu a masabar mu akwai sabani a masabar mu to fi ma bainahu tsakanin sa wa bainal lahi da Allah wato wannan fadin nasa kawai bai wadatar da shi ba ehem ta yi matsalan daman ba mutum ne mai kiyayewa ba bai damu da tsakaninsa da Allah ba ya saki matar tasa sai kuma ya samu wani waje ga shi gata masalan shi ba niyyarsa a zuciyarsa cewa ya kome da ita ba amma ya ji a'a yana sha'awar saduwa da ita dan kawai ya samu ya hilace ta sai ya ce ai yayi kome da ita to a sannan i za a ce in ta ji ta yadda da shi za a ce eh a fili haka komansa ya inganta amma tsakaninsa da Allah bai samu hanzari ba da wannan faɗin wanda yake bai kai har zuci ba tunda a zuciyarsa bai niyya ba ehem. kusatar mace wadda aka sake sakin da yake na kome ne da damar ai kome don zarar kawai ya faɗa mata ya faɗa cewa ya kome da ita amma a zuciyarsa bai da niyyar koman da ita bai zamowa bai kasancewa kome bai kasancewa kome sai dai idan ya fusace ta da niyyar koman to wannan koman ya inganta wannan aikin sai iya tsayawa matsayin faɗi a zance mafi inganci to wannan taɓin ya zama haramun ne akwai zantuttuka biyu a matsabarmu dangane da hukuncin shaidarwa sa shaidu kafa shaidu bisa kome da macen da aka saki wajibi ne idan miji ya saki matarsa ya nufin kome da ita kafin ta gama iddarta sai ya saidar da shaidu ko ko ba wajibi ba ne shine malamai suka ce mafarar sabanin daga cewa shi umarni hakika ne a cikin wajensu ko ko hakika ne a cikin mandubanci yadda shi abdullahi na gwanda yake fada alfiyatul usuli al'amru bi fa'al wa haya fil wujubi wa haya fil wujubi hakikatun wakila fil mandubi alaihi mal wujubu fi ishadi raj'atina wan nadabu zu'timadi takbiratul ihrami hal fa'ashidu kaza fa kadir lil wujubi wahadu malamai sun ce amri yana zuwa da sigar if'al to wasu malaman suka ce sigar if'al inda duk ta zo ta nuna cewa wannan aikin da aka ce if'al aka kawo if'al a shi aka kawo amrinsa to ya nuna wajibi ne wasu suka ce a ya nuna cewa mandubi ne annan akwai zantutuka wajen guda goma sha biyu ma a kai in akan me yake shiryawa a kai inda shausudi ya kawo a kaukabus sadiu ko ya kawo guda goma sannan ya ce tilka ashirin kamila ya ce walƙasuru au ƙasurin tisalin na fila akwai ƙarin guda biyu akan goma su suka zama zartuka goma sha biyu to shi yasa kamar wannan ya zo a ƙur'ani cewa wa ashidu zawai adalin minkum da aka faɗi magana komi in za da laksum na safa ɗalƙunan liddafi na wasu idda wata kulla rabba kuma la turu juhun na min biyu shi na wala rujina illa an yati na fashi tun bai na tuka dudula to la tazari la Allah za fa iza balagana ajalahunna fa amsikuna bi ma'ruf wa farquna bi ma'ruf wa ashidu zawai adalin minkum to ashidu din nan da aka faɗa wajabci ne sai da ruwa ko ko mandubanci in an ce umarni yana nuna wajabci sai a ce ya zama wajibi kenan in an ce ko umarni yana shiryawa bisa mandubanci sai a ce an so ne shi ne wa fil ishadi ala raj'ati qawlani akwai zantuka biya cikin shaidarwa bisa komi bil wujudi da wajabci wal istihbabi ko kuma an so ɗaya ƙaunin cewa wajibi ne ɗaya ƙaunin ko cewa mustahabbi ne ba wajibi ba a sai ya yi harama ai ba a ce ya shiga ba ai kaga da sauran abin da aka shar'anta akan wanda ya rama da hajji ai ba a shar'anta a kansa ba dan zara cewa za shi ya ya faɗa ya niyya zuciyarsa da cewa yana son zuwa ba ya nuna ya yi harama ba domin harama sai ta haɗu da wasu abubba sai ta haɗu da wasu abubba ko sannan ne take zamowa harama na na mubara'ati shi ne tana bin sa wani abu ta ce ta yafe masa shi kuma ya yafe mata haƙƙinsa haƙƙin da take da shi a kansa a haƙƙin da yake da shi a kanta ai shi ne auren cewa matarsa ce to ta ce ita ta ta- ta in ya yadda ya yafe mata ita ma ta yafe mata shine ma'anar mubara'a shi ma dai ai nau'i ne daga hul'u ko illa bambancin sa da ɗaya nau'in na hul'u shi ɗaya hul- nau'in na hul'u an kawo abin an gan shi wannan ko haƙƙi ne fi zimmati haƙƙi ne a zimma to
To bismillahir rahmanir rahim to wannan fasali ne rima- riba riba wadda yake ta dade ta haramta abinda ake nufi da faralu dadi dadi wa riban nasa'i haka nan kuma riba ta jinkiri ita ma tana haramta a ma'anar nasa'i jinkiri au a suna haramta su biyun a kudi a kudi da ya halatta ka ba da dirhami goma bisa ka sai da ita za a biya ka da dirhami goma ba a ce sai gobe za a baka amma a ce sai gobe za a baka duk da cewa daidai ne amma wajibi ne a gaggauta wajibi ne a gaggauta bai halatta riba faro tana shigar wani faro ko da ya daidaita ko da ya daidaita Eh, riba farlo tana shigar wa karfe ko da daidai wa daida ne cewa bai halatta a jinkirta ba Mhm, shi yasa kamar wajen ba da canji malamai suke cewa sai dai a hannu da hannu bai halatta yana tsaye a kofar gida ka bashi ya shiga ciki ya ɗauko ma ba sai dai ya fara shiga ciki ya ɗauko canjin ya zo dan da ya fito da nasa wanda zai baka kai ma a sannan naka na hannunka nasa na hannunsa sannan a yi amma idan zai karba ya shiga ciki sannan ya ɗauko ma ya kawo ma to an samu far'a an samu ribata daɗi ke ɗamta ziya ta tahiri ta jinkiri kenan to ribata daɗi kuma shine a ce za a ƙara kama a ba da dirhami goma a karbi dirhami goma sha biyu to bai halatta a ba da dirhami goma matsalan a ce za a karbi dirhami goma sha biyu ko dai cewa wannan goman sun fi kyan ruwa ko sabuwar kira ce ko abin da ya kama da haka bai halatta ba wannan shine ake kira ribar faralu kenan ita ribar faralu tana shiga wa kudi haka nan kuma ribar nasa'u tana shiga wa kudi ribar iri biyu ce riba wadda yake je ta farko aka fi sani ita ce ribar nasa'u ribar jinkiri to amma ita ma ribar faralu ta fifita ita ma dai haramun ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa lalle ne abinda za a siyar ya zamo daidai wa daida in za a sai da kuɗi da kuɗi inda iri dai ne dole ne ya zamo daidai wa daida yanda wani malami yake faɗa ne riba na sa'in tin naqadi harim wa misluhu da amu riban in jinsu kullin tawa